الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na arrahiqul maktum bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa salam wanda fadilatu shaykh safiur rahman al-mubarak furi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu tashi a darasi na 64 idan ba manta ba muna bayani ne dangane da musuluntan umar dan khattab radiyallahu anhu yadda aka yi ya musulunta a shekara ta shida da annabci abinda ya rage shekara bakwai a yi hijira daga makka zuwa birnin madina kuma mala ya ba mu labarin yadda ya haɗu da wani bawan allah wanda yake ƙoƙarin dakatar da umar ɗan khattab daga aika aikan da yi yunkuri zai yi akan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda ce ya dauko takwabinsa ya fito da barazana cewa yana hatsuwa da annabi zai gama da shi shi da wani bawan Allah yake cewa to in ka je ka kashe annabi ya za ka yi da taron danginsa banu hashim da banu zuhura yadda za ka yi fama da su ya ce to ai ba mamaki ake kai ma ka bi addinin sabon annabin ne ke sa ka faɗa mun haka ya ce to zan faɗa maka abin da ya fi wannan mamaki ba mamaki wanda ya tare shin ya karbi addinin Allah amma sai ya daɗa juyar da ki ya ce ga 'yar uwarka wacce da mijinta ai su ma sun karbi addinin Allah bi ma'ana sun karbi sabon addini sun yi dumudunwa ciki shine ya fasa abin da ya niyya sayyidina Umar ya kama hanya ya tin karo gidan kafin ya karaso gidan ya ji abin da ake karantawa kunnensa ya jiyar masa da ayoyin Kur'ani tunda ya san Kur'ani a can baya an ba mu labari inda ya makale ya je buya amma karatun qur'ani ya tarar da shi a inda yake a cikin ɗakin kaba wannan ya gwada sun riga sun san karatun qur'ani suna ji sukan gane cewa wannan qur'ani ne to amma da ya zo gidan ya tuhume su mai suke karantawa suka ce taɗi suke yi ya ce a shi dai kunnensa ya jiyar masa ya ce ba mamaki kun bi sabon addinin nan shine mai gidan yake cewa ai idan akwai gaskiya a cikin sabon addini shi ya fi cancanta abi a kan addinin iyaye da kakanni to amma dai daga yadda ake ba mu bayanin za mu fahimci cewa sai na umar a kulle yake saboda ransa a ɓace yake kowane irin aika-aika zai iya yi to amma da ya takura su shine surukinsa yake cewa faƙala lahu hasanuhu ya umar surukinsa wanda yake auren ‘yar uwan umar ya ce ya kai umar a ra'aita in kanar haƙo fi gaidi ne ka ba mu labari idan aka samu gaskiya a addinin da baki kake yi ba wato ba addinin da aka gada daga iyaye da kakanni ba kin ba za mu bi ba ai dole mu bi wa wasa ba umar ala khanatihi ko katanihi wa wata'ahu wata'an shadida shine sayyidina umar kawai sai ya yi yunkuri ya yi sura ya kai sura akan wannan wato surukin nasu ya taka shi taku mai tsanani ya ƙi ya ɗaga ƙafansa wato yana tambaya ba shi amsa kai zai yana ta masa wani kwane-kwane amma da ya gane ya sa ya taka surukin faja a oktoho sai ‘yar uwarsa sai ta tinkare shi farafa'atu an zaujiha ta ciccibi ɗan uwanta ta ture shi daga kan mijinta dama wani lokacin aure ya yi kyau haka ne matarka sai ta taya kafala ta ce in ka je wajen baba ka ce masa kaza da kaza ko mama ka ce mata kaza da kaza ko yan uwana ka ce musu kaza domin ta kubutar da kai ko ta taimake ka kai kuma da yake ja'iri ne makiyin Allah matanka ta taimake ka kan wani abu me yasa kai ba za ka taimake ta ka rufa mata asiri ba tana ɓata maka rai sai ka ce tafi gidanku alhali ita ta baka sirrin ko password ɗin da ka yi amfani da ke har ka samu ka aure ta ko ka mallake ta ba mamaki tana da fitinannen uwa ba mamaki tana da fitinannen uba ɗan bariki ba mamaki a ko wani yayanta ko ɗan uwanta wanda yake fitinanne ne kowa tsoronta yake ji amma ta baka lakanin yadda za su goyi bayanka su baka haɗin kai kuma suka baka haɗin kai don ba ja'irci ba ya za a yi lokaci guda ka sake ta kawai ai musamman mace aka aure ta to idan matsalolin da take tattare da su ba na kafirci ba ne to ya hakuri sai dai idan kafirci ne ko kuma lalata ainihin zuriya wannan kan baya da aka yi ya saboda in na kafirci ne baya da za ka yi ka zauna da kafira ko mushirka idan lalata zuriya ne baya da za ka yi ka zauna da mazinaciya domin za ta kawo maka 'ya'yan da ba naka ba kuma idan ka mutu su gaje ka kuma 'ya'yan ba naka ba ne ba za a gane kuskuren haka ba sai an je lahira lokacin kuma istule lokaci ya riga ya kure sai dai a jira hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala to koma mace ana zarginta sai da dalilai masu ƙarfi tukuna wanda ka tabbatar ba makawa haka ne to idan haka ne to wannan ka rabu da ita fiye fi alheri amma idan kawai zargi ne baya da ƙarfi to ka yi takazanzan don a tsarin shari'a in ka bayyana ki ka kasa kawo shaidu to za a yi maka bulala tamanin saboda ka yi kasafi wa matanka kuma ku ci gaba da zama sai dai idan ka ce ka sake ta bulala tamanin za a maka a caccauɗe ka sannan ko ba a raba muku aure ba dun ba mai raba muku aure in ka ce ba ka so ne shi kenan tun da ka kasa kawo dalilai ko ka kasa kawo evidence wanda shari'a take bukata to don haka wani abin da ya faru tunda sayyidina Umar ko Umar dan Khattab radiyallahu an ya zo da ɓacin rai kuma daman ya wace addinin ya wace waɗanda suke addinin da manzon Allah ya zo da ke a farkon al'amari ya sa ya taka mijinta dama a can baya riga an faɗa mana hatsabibi ne bayi da daɗi to ya taka mijin ita kuma da ta ga za a murkusa mijinta ta ture ɗan uwanta ta tunkuɗe shi daga kan mijinta fanafahaha nafhatan biyade shi kuma da ga ta ture shi sai ya mata duka irin na mata shine nafaha dukan da za ka yi wa ɗa namiji ba irinsa ne ake mai mace ba ka tambayi duk wani tsohon hannu wanda yake da 'ya'ya maza da mata in ya ladabtar da su in ya taki dukan ‘ya'ya maza ya yake dukansu ‘ya'ya mata sun yi laifi ya yake dukansu ya kamata malaman islamiyya su gane wannan da yawa daga cikin waɗansu da suka yi hadda yara ne za ka samu wawaye ne ba su da hankali ko da sun haddace ƙura'ani amma ba su da hankali ba su da natsuwa ba su san tsarin wato tsare-tsare na asawabu wal iqabu ba sai ga kawai wani sabon alaran ma ya takura ɗaliba ta gagara kawo kafi kaza ko ta gagara kawo hadda ya ta jibganta ko ina kawai ba ruwansa sai ta je gidansu kuma ta gwada musu cewa ga kita abin nan jikinta ya take raɗa-raɗa nema makaranta na ne uba ya kawo ƙara ko kuma uwa ta kawo ƙara na kan saurari wannan kuma sai na ɗauki mataki akan malamin dun ba daidai ba ne a irin wannan ne ma wata garin duka aka ja ka fasa mata ido guda ɗaya to a tsari za a ce ya yi kuskure tunda ya fasa ido guda ɗaya kuma idan nan ba zai dawo ba to amma a ka'idan kisasi ne zai biya diyya ina kyauta zaton diyyan da zai biya naira miliyan saba'in ne ko tamanin eh a ido guda ɗaya diyyan rabin wato rabin diyyan mutum ne su kutumdinsa mai ido ɗaya kuma an karasa masa za a baki kul diyya haka kul ne guda ɗaya haka hannu guda ɗaya haka ‘ya'yan marena guda ɗaya haka nonon mace guda ɗaya wa hadis wala harar to kada mu shiga fikihu amma dai dukan da ake yi wala namiji ba haka ake maya mace ba in ka ce za ka taƙarƙara ka dake ta to za karya ta yasa a nan ana ba mu labari aka ce na faha na faha fa kamar hurewa ya yi wata ya kai mata duka amma dukan babu ƙarfi amma duk da haka da ya kai mata wannan duka da hannunsa fadama waje haha kawai sai gafi ya mata rauni a fiska jini na zuba gafi riwaya ta bin isaqa a ruwayan ibnu isaqa annahu darabaha fashajjaha wato ya dake ta da garaje sai da ya mata rauni lokacin da ta ga jini ta shafa ta ga jini wa hiya gadba ranta ya ɓaci mu fito ciki ɗaya amma kamin wannan ta ce ya umar ya kai umar in kana alhaqqu fi ghairi dini idan gaskiya ba addininka da na iyayenka da kakanninka bane wallahi mun bari ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tace ba kenan ba wato ko ta ware ko ta waraye ko bi ta fanje ba fanjam kenan don haka da ce ni dai na kai da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne saboda haka yi duk abin da za ka yi to lokacin da ya ga yar uwarsa ta tinkare shi da haka sai ya ajiyan zuciya bai fada da ita ba kuma wancan mijin da aka tunkule shi bai sake koma kansa ba sai yana zuwa ko kai ka zo kuna dambe da matanka don wani lokacin ta raina ka gai ma ka raina ka eh kamata wani mummunan naushi kaga ta sunkuya karshe ta zauna to kai me ya kamata ka yi eh ai dole ka lafa in ba haka ba za ka zo ka yi jinya sai ka kashe kudin da baka zamani kuma su suna da wani abu guda ba su fala da mata don da ta daga hannu ta rama ba zai sake ramawa ba ba su fala da mata sai dai abinda aka samu mutanen makka su ba sa sassaucewa matansu suna ɗaukan mataki da musulmi suka yi hijira sau koma birnin madina sai suka hadu da mutanen madina su kuma suna sakanta matansu to sai suka bi na mutanen madina za ga mutum ya zuwa gidansa yana fala matarsa tana fala yana fala matarsa tana fala tana ce in ka matsa mun zan kai karanka wajen annabi to kaga in kasan baka da gaskiya dole ka lallaba ta dole ka lallaba ta shine har sayyidina Umar yake cewa wa manzo Allah lokacin da muke Makka matan mu suna tsoron mu amma da muka zo birnin Madina muka samu ɗabi'un mutanen Madina su suna da sassauci to ba ga mata ba ma kawai a'a su ga kowa ma suna da sassauci suna da tausayi duk mutumin da ka ganshi yana da tausayi yana taimako za ka samu yana da sassauci amma duk mutumin da yake da shi ko ya samu matsayi ya matsa mutane to in ka buɗe zuciyarsa ma za ganta baka kirin ne ba ƙaramin mugu ba ne dama tuntunin kaman akwai la'ana ko tsinuwa a kansa ba alheri ba ne to shi yasa mata ba cika dukansu ba sai idan dalili ya kama kuma in ka ce za ka ringa dukan mace in ta riga ta saba shikenan ko ta ranar ta yi kukan kura musamman ma idan ta ci ƙaura eh namiji namiji ne amma ran da ranta ya ɓace ta yi kukan kura tana iya kifa ka kuma ran da duk matanka ta nuna ka sama ga Allah ta ajiye ka a ƙasa to ƙaryan mazantaka ya ƙare in ko ka shiga ɗaki wata ran sai ka lallabe ta ta ce kamun shiru kuma dole ka yi Allah kyauta to shi yasa su ba sa ma faɗa da mata ko mace ta da kin sai dai su kyale ta saboda mace ba abokiyar faɗa ba ce namiji shi yake faɗa da shi to lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ga raunin da ya yi ma 'yar uwarsa sai ya haƙura falamma ya isa umar da umar ya ɗebe tsammani sai ya zauna yi shiru tunda ta riga ta faɗi magana to yana tunanin ta ina zai fito mata amma kuma sai ya zo ya yi ajiyar zuciya yana tunani wara'a ma bi uktihi min adami ya ga abin da ke tare da 'yar uwansa na jini nadima wastahya saboda haka sai ya yi nadama ce da bai dake ta ba da abin bai kai haka ba sai ya ji kunya sai kuma ya zo yana ba su haƙuri yana ce su yi haƙuri to wajen ba da haƙuri ne ya ce hautuni hazal kita ya ce ku bani wannan littafi allazi inda kun faƙra'u littafin da yake wajen kuke karantawa don tabbas na ji kuna karatu faƙalar oktuhu sai yar uwarsa ta ce in naka rijisun kai din nan kazanta ne ta ce ba za a baka ba ba za a baka ba kai kazanta ne wala ya matsuhu illal mutahharun kuma ba masu shafan wannan sai waɗanda Allah ya tsarkake su sai waɗanda suka yi imani saboda haka babu yadda za a yi mu dauki qur'ani takaddun qur'ani mu baka idan kana so a baka tunda kai ka iya karatu faqum waqt faktatil ta ce sai ka tashi kayi wanka in ka tashi kayi wanka ka miƙa wuya to shi kenan za mu ɗauki wannan ƙur'ani mu baka wani abin mamaki duk ɗaurin sayidina umar duk ɗaurinsa kawai fakama faktasala sai ta to barin je yi wanka yasa ko da mutum ne wanda yake mai zuciya ko mai abin nan ya je bango wani juyowa zai yi dole in aka kai ka makura ka dawo baya to kar ka yadda baka je makura duk babu daɗi in ka riga ka kure maleji to ba inda zaka tsallaka kuma wallahi duk abin da ka gaike a duniya akwai malejin sa akwai karshen sa in ya je karshen sa baya zai dawo ga shekaru nan muna gani za ka zo ka shekara casa'in ko shekara ɗari ka zo kana tsalle ne kamar ɗan shekara talatin ko arba'in wallahi baka isa ba da shekara ɗari dai kan baka isa ba kuma in ka yi tsallen sai ka yi sati baka da lafiya ba mamaki ma sai an kai ka asibiti warai da gaske tun za a iya samun wani mai zafin nama yana da ɗan lafiya ya ce bari ya yi to kuma sai ya yi sai ya zo ya kwanta ya gagara taki to don haka umar ɗan kasa sai ya je ya yi wanka bayan ya miƙe ya je ya yi wanka da ya dawo ya ce ku kwantar da hankalinku ku ba ni littafin kawai to ne suka masa sassauci duk da kasancewa bai furta kalmar shahada ba da wannan ne waɗansu malamai suke ganin duk wanda ya yi niyya ya yi yunkuri zai shiga addini ko bai yi kalmar shahada ba to musuluncinsa ya tabbata za a iya samun wani ya ce maka ina so da Allah kai ne masallaci zan musulunta ya gaje to bari a zo sallah zahar ko la'asar ko wata sallah ka je ka ɗauko shi kun zo za ku tsallake kwalta wani mai makin ya tashi da shi ko mai mota ya tashi da shi da aka kai shi asibiti sai gawansa to wannan a ka'ida za a yi masa wanka irin na musulmi za a yi masa sallah irin na musulmi kuma za a bitsine shi a makabartan musulmai duk da kasancewa bai furta kalmar shahada ba tunda ya ce maka ka kai ni inda za a bani kalmar shahada ni musulunci nake so ina so in musulunta ko ma ya ce ina so in musulunta to automatically kawai ya yarda da musuluncin ne amma da ya ce zan je ka kai ni wani waje zan je yi tambayoyi idan na ji na gamsu to zan karba to ana iya samun limamin ƙauye ko kuma wanda yake ba gidaje eh a samu limami ba gidaje tashin buskuri ko yayo wanda zai masa waɗansu tambayoyi ya gagara ba da amsa eh ba zai iya baki amsa a zamanance yadda zai gane ba ya ce a to da saura ba zan karba ba amma dai wanda ya ce maka zan karbi musulunci ka kai ni to magana ta kare yasa suka ɗauki Kur'ani suka ba shi faqara'a sai ya karanta daman Umar ɗan Khattab ya iya karatu sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai faƙala asma'un tayyibatun tahira yace waɗannan ai sunaye ne waɗanda suke tayyibatun masu tsarki tahiratun ko tayyibatun masu daɗi masu tsarki waɗannan sunaye ne kyawawa to dama ko suna daga cikin sunayen Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ubangiji ta'ala yana da sunaye mafi kyawu ya ce idan za ku yi addu'a ko za ku yi kira ku kiraye ki da waɗannan sunaye kuma na farko Allah ga ki bismillah ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus har zuwa ƙarshe saboda haka daga lokacin umar ɗan kasabu ya gane cewa waɗannan sunayen Allah ne da sunan Allah wanda babu wani mai suna irin wannan suna don ba wanda aka taɓa sanya masa sunan Allah ar-rahman akwai rahmanul yamama wannan daga baya sun samu wani rahmanul yamama to amma ar-rahman mai rahama to idan ka samu wani maki ma yana da rahama yana da tausayi to da rahamansa da rahaman Allah ɗaya ne ba lai ba ne laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir saboda haka shi yasa yace asma'un tayyibatun tahira thumma qara'a sannan sai Umar dan Khattab sai ya karanta taha bi ma'ana da harafin ta'un da ha'un wasu suka ce taha suna ne daga sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma bai tabbata ba bai tabbata ba taha wato hurufin mukatta'a haruffa ne na tahajji na ƙur'ani Allahu alam bi muradihi bi zalim Allah ke san abin da yake nufi da waɗannan haruffa kamar ainihin alif lam mim alif lam ra alif lam mim sad qaf sad da nun da su hamim da sauransu duk waɗannan hurufin mukatta ya sa malaman tafsiri suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalim Allah shi ya san dalilin da yasa ya kawo su to ya karanta a hattantaha har sai da ya kai ila qaulihi ta'ala zuwa ga faɗin Allah maɗaukaki innani ana Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ni ne Allah yana faɗa ma annabi Musa alaihi salam saboda lokacin da annabi Musa ya je turi saina da ya je wannan turi saina ɗin shi bai san cewa Allah zai magana da shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya magana da shi yasa ya ce masa innani an Allah lallai ni ɗin nan ni ne Allah wannan malaman balaga suna cewa a cikin ilimin insha'i wajen ba da labari labari ne da karfafawa saboda kada annabi musa alaihi salam ya shiga cikin taraddadi a wannan dutse din da ya je yasa Allah ya ce innani ana Allah maimakon Allah ta'ala ya ce masa ana Allahu la ilaha illa ana fa'abudni wa aqimi salata li zikri sai ce innani lalle ni din nan ana Allah ni ne Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka in ka zo lirabi zaka ce inna sannan ka ce ni sannan ka ce ana sannan ka ce Allah la ilaha illa ana babu abin bautawa da gaskiya sai ni in ji Allah abudu ne saboda haka ya kai annabi Musa da kai mai sauraro wato ka bauta mini ni kadai ba tare da shirka ba wa aqimi salata li zikri kuma ka tsayar da sallah ga ammatona ya sa wasu malamai suka ce annabi musa shi ma yana da irin sallan da allah ya baki annabi isa ma haka annabi muhammad ma haka ga su kamsu salawa katabahun allahu alal ibad salloli guda biyar waɗanda allah ta'ala ya farlanta ga bayi da asuba da azahar da la'asar da magariba da ishayi to sai dai ma'anan wa qimis salata li zikri kamar yadda wata rana annabi ya fassara wasu akwai tafiyan da annabi ya yi wajen dawowa irin kusan dab asuba ya ga alamar mutane sun gaji sai ya ce a sauka huta amma sai ya ce ma bilal fi kadai ka zauna ka saurara mana alfijir yana fitowa ka tashe mu mu yi sallan asuba bilal ya tsaya ya ji bacci ya dame shi ya zauna ya ji ba zai iya zama ba tare da jingina ba ya tayar da dabbansa tsaye ya jingina a jikin dabba karshe da ya bacci ya tunkuɗe shi gaba ɗaya ya kwanta ba su tashi ba sai da hantsi sai da zafin rana na hantsi ya dake su wanda ya fara tashi shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tashi ya tattashe su ba su yi sallah su ba ba ya ce to mu bar wannan waje mu za ku mu yi gaba ya ce wannan waje akwai shaidan a wajen tun da ya danne mu haka ga ki hantsi ya yi amma ba ya sallah su ba ba sai da suka matsa gaba sa'annan suka yi alwala suka yi sallah su ba bayan sun yi da sallah sai ya juyo yake tambayan bilal ya ce kai kuma da muka tsora maka nauyin ka kula mana da alfijir ya aka yi haka ya ce wallahi ina jira kawai sai na je ana raraki na kamar yadda ake rarakin jinjirin yaro ana lailaya ne kun san kuma bacci haka yake in dai zai kama mutum shi yasa bacci yana rafke babba yana rafke yaro wani lokaci ma tsoho ya fi jin daɗin bacci ta wato bacci ya fi illa ma tsoho domin ana zaune za ga kawai ya kama gyangyali kana magana ma ba zai ji maganan ba haka ma sabon yaro wanda bai dade a duniya ba to haka bacci yake ya ce to baccin nan ya zo yana rarraki na yana lallabi na kamar yaro karami maza Allah ya ce haka ne amma dai tun da an samu wannan kuskure kai baka yi laifi ba sai dai muna tambayan yaya haka ya faru amma baka yi laifi ba ya ce ya ku jama'a idan irin wannan ya same ku to ku yi sallah ɗin kamar yadda take saboda Allah ya ce wa kimis salata li zikri ka tsayar da sallah wato kaman ku tsayar da sallah saboda tunani a lokacin da ka tunani to sai dai kwashin anan da annabi da sahabbai da suka zo suka yi sallah asuba niyan biya suka yi ko kuma niyan ada eh tunda sallah asuba da hanzu ya kai da suka zo ƙulla niyya sun ce mun yi niyyan biyan sallan asuba ne tun da lokacinta ya fita don automatically sallan asuba rana tana fitowa to lokacinta ya riga ya fita wace niyya suka yi masabar malikiya suka ce tun da lokaci ya fita sun yi niyyan biya ne waɗansu masabobi suka ce a'a ba a san irin niyyan da suka yi ba tun da annabi ya kawo aya wa qimi salata li zikri to ana ganin kawai sun yi niyya ne sun ce mun yi niyyar sallan asuba kawai suka yi ba maganan biya bane domin saboda me saboda bacci ne ya hana su yin sallah a lokaci don annabi ya ce duk wanda ya bacci ko ya manta ana iya samun mai ciwon mantuwa ko kuma wani dalili ya dan shigo akwai mutanen da suka saba yin sallah a daidai wani lokaci ko suke sallah a zahar ko la'asar ko ma magariba ko isha'i a daidai wani lokaci ko tare da waɗansu mutane da zaran wani abu ya gitta to zai ga wani ba zai tuna ba sai bayan kwanaki tukuna sai tuna a ke ranar sallar la'asar fa bai yi ba saboda wani ya zo ya ɗauke shi sun tafi wani wuri kowa bai tuna ba sai bayan sati ɗaya to wacce sallah za a ɗin ya za a yi zai yi ta ne zai biya ta ne ko ta sha zai yi wa kimi salata li zikiri tun da ya tuna to zai yi ta sai dai wasu malamai sun ce niyan biya waɗansu kuma sun ce babu magana niyan biya ko ma ba gane daidai ina take ba Allah ya san inda yake daidai gurbin zai saka maka wajen ina fata an gane da baka tuna ba ka tafi lahira idan aka ɗauko littafin ka wajen bincike Allah ba zai maka tuhuma akan wannan mutum da ka manta rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana na'am saboda haka aya ta jawo mana bayani eh Umar dan Khattab ya karanta har ya zuwa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri wa qala ma asana hadha al-kalama wa akrama sai sayyidina Umar ko Umar dan Khattab radiyallahu an a lokacin yace kai yace me yi kyawun wannan magana me yayi karimcin waɗannan kalmomi tun daga faha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa har zuwa innani ana Allah la ilaha illa ana faqimi salata li zikri ko aqimi salata li zikri na yace dulluni ala muhammad ya ce ku gwada mini ina muhammad yake ku gwada mini inda yake to amma saboda sun ga ya sadu da yadda suka ga ya yi laushi sun ga alaman wato karban musulunci ne shi yasa wannan rikicin da ya zo ya yi da taka wancan da naushe wannan da ya yi duk an manta daman babban abin da ake bukata ya karbi addinin Allah falamma sami a khababu kaula umar yayin da khababu bin al-arat ya ji maganan Umar yana ina yana boye duk wannan diraman da ake shi yana boye yana jin yaya abin zai fada amma tun da ya ji ya ce ku gwada mini da maganan da ya fada ma ahsana hadal kalama wa akrama ya ce dulluni ala muhammad ya ce wannan magana tana da kyau magana ce mai kyau ku gwada mini inda muhammadu yake saboda a farkon musulunci su abin da suke fala kenan za a ga sabon musulunta bai cika girmama sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba farkon al'amari sai bayan ya shiga musulunci ya samu karantarwar musulunci yasa aka ce mutanen ƙauye aka ce a daga musu kafa mutanen ƙauyen da suka zo wajen annabi da rana annabi idan ya yi sallan azahar yakan dan shiga gida ya dan huta to su ma sahabbai ba sa daminsa saboda sun san duk yadda aka yi da la'asar zai fito su kuma waɗannan mutanen ƙauye sun zo suna Allah Allah su haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kowa suka taba shi ya noke zo suna da yawa suka ce ina ne gidansa ina ɗakunan matansa aka gwagwada musu sai aka rarraba ƙauyawa aka ce kai ba kawai tsaya a bayan wannan ɗaki kai ma ba kawai tsaya a bayan wannan kai ma tsaya a bayan wannan duk ku kwala masa kira tunda ba mu san a wani ɗaki yake ba duk yadda aka yi eh ka zo lokacin mutumin kawai ma fa da basiran da Allah ya ba shi suka kwala ma annabi kira annabi ya ji kira ya yi abin na dole ya kamo hanya ya fito ya zo ya same su ya saurare su to bayan an gama shi ne Allah ta'ala ya saukar da ayoyi na lazina yunadunaka min wara'il hujurat yace aktsaruhum la yaqilun ce mafiya yawan su ba su da hankali ne ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم da sun yi haƙuri har lokacin da za ka fito sallar la'asar da ya fi musu to amma ba su yi haƙurin ba sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kai ya gafarta musu eh amma kaga aya ta farko innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati yace aktsaruhum la yaqilun ai ya riga ya gama da su amma kuma sai aka yi musu sassauci da sun yi hakuri kikenan to sai aka karantar da su ladabin yadda za su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa ba mamaki za ga wani ba kauye ya zo jin karatu saboda dan uwansa ya kira shi daga alamari haka ya zo gaba gaba an baki waje ya zo ya zauna ko daga fuskuri ko yayo eh ko daga lau ashe majalisa nan da ake magana oke wannan majalisa ne to ana zuwa wani waje sai ga ya daga hannu yana so zai tambaya saboda shi yanzu ya samu dama yana jin wani bayani da bai gamsu ba sai sake daga hannu yana neman ai masa ƙarin bayani zai wahala ya ɗauka cewa duk idon mutane yana kansa a'a yayin ne tsarin majalisan bai sani ba yi ba ruwansa da wannan to kaga irin wannan mai yiwa in ya daga hannu sau ɗaya sai ka baki dama ya za za ga duk wanda ya zo sabo yana daga min hannu ba na sauraron sa saboda kana daga min hannu kana tambaya bayanan da nake so na yi nima mantawa zan yi to ba na son wani abu ya yi da ya bayatin ɗin hankali na wannan kenan to saboda haka eh khababu bin al-arad dama na yi tambaya yana ina aka ce yana ɓoye kuma yana ɓoyen ne yana cikin ɗaki yana ɓoye duk diraman da ake yana ji to amma dai tun da ba a je gaba ba kar ya fito a ce to ashe kai akwai wani munafiki ne a boye to kar abu ya zo ya juya yasa da ya ji umar ɗan khattab ya faɗi wannan magana to shine sai ya fito faƙala sai ce abshir ya umar ya ce ina maka albishir ya kai umar fa inni arju an takuna da'watar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle ni ina fata ka kasance kai ne amsakiyar addu'an manzon Allah wanda annabi yayi laka gare ka lailatul khamir wato a daren alhamir yace Allahumma ya ubangiji a'izzal islama ka ɗaukaka musulunci bi umar ibn al-khattab da umar dan khattab au bi abi jahl bin hisham ko da abu jahl dan hisham ya Allah ka zaban mana guda daya to ina fata ina addu'a Allah ya sa kai ne Allah ya zaba wa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi dar allati fi asli safa yace to ai annabi yana gidan da yake gindin dutsen safa inda ake buya a bayan mun karanta inda suke buya suke ibada yace a nan annabi yake yace ka je ka same shi fa akaza umar saifa sai umar dan khattab ya dauki takwabinsa ya rataya takwabin fa da ya fito zai fille kan annabi da shi sai ya rataya fatawashahahu shine ya rataya shi kamar mutum ya dauki takwabi ya abin na ana ganin sa yana numfashi kamar ana taba shi zai mai da martani sun man talaka hatta atadar ya kama hanya ya tafi sai da ya je gida ba da rabal ba ya kwankwasa kofa fakama rajulun sai aka samu waɗansu daga cikin masu gadin ƙofan wani ya tashi yanzu min khilalil ba wato min khalalil ba yana dubawa daga khalal khalal shine rami ramuka na ainihin ƙofa kun ga wannan ya gwada kuma mutanen da suna da hikiman wannan ba wai zamanin yanzu ne ake yin wannan dan abin da za a leka ba kuma yana da muhimmanci a yi ya za za ga ƙofofin larabawa mafiya yawa su suna da ire-iren waɗannan ko kuma hotel suna sawa duk wanda ya zo ya kwankwasa maka sai ka leka ka gani in ka gaya maka ka bude masa kofa in bai maka ba shi kenan ko dan uwa ne baka bude masa kofa ba ya juya wa ya kawo shi a lokacin ya bari sai lokacin da ya kamata yana lekawa fara'ahu mutawashshihan as-sayfa sai ya ga Umar yana rataye da takobi yace to sai bai bude kofan ba fa akbara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaje zai bada labari ma annabi ya samu ana masa wahayi yana wahayi ma annabi annabin ana masa wahayi ba a masa magana ai zuciyarsa guda ɗaya ce ba a masa magana shi ne ya faɗa wa mutanen da suke wajen wacce ma alƙawun duk waɗanda suke gidan sai suka taru waje guda wa qala lahum hamza hamza bin abdul muttalib yana cikin gidan a lokacin sai ya ce malakum me ya faru qalu umar suka ce ai umar ne dan katta fa qala wa umar ya ce umar ne yazo ai ba damuwa wato sa'ansa kenan takwaranta ta wato in ka lura za ka ga wani lokaci waɗansu mutane ana hana su da tsaransu don hamza tsaran umar ne in yace zai daga wani hayaniya shi ma wannan ga yadda yake ina ba ta an gane za mu samu bayani lokacin da aka je yakin badar kafirai suka ce tun da ku yan uwanmu ne danginmu ne amma kun balle daga addininmu yanzu kuma an ɗaura yaƙi za ku yaƙe mu to mu abin da muke so kun je kun haɗu da baƙi mu muna son 'yan uwanmu su fito saboda wane da wane da wane ya fito a cikin kafirai a cikin su shawa rundunar mutanen makka sai aka samu waɗansu hadda mutanen madina sai suka fito sai mazu Allah ce a ku koma ya ce daga mutanen makka da wane da wane da wane ku ne sa'o'insu wane to ku fito wani lokaci haka yake yi saboda wani ya rashin kunya sai ka samu mai daidai shekaru nasa ya mayar masa da martani haka yake yi saboda wani ya rashin kunya misali don ba a samu wanda zai mayar masa da martani ba sai aka samu wani na sama da ke mayar masa da martani zai zage shi kaga ya dada muna na abin ya sa sai a samu daidai shi wannan duniya haka take Allah ya kyauta don yanzu ana samun marasa kunya da yawa har abin kuma ya kai a gagara haƙuri ya zama ba kuma da martani ba mu za mu mayar ya dama haka ne ai in aka yi abin da ya kamata a mai da martani ba a mayar ba mu za mu mayar daidai kawai ta kwabawa haka Allah ya kyauta na shi ne hamza ya ce ya babu damuwa iftahu lahul ba ya ce ku bule masa kofa wa in kana ja a yuridu khairan bazalnahu lahu ya ce idan ya zo da alheri yake nufi za mu ba shi alheri wa in kana ja a yuridu sharran ya ce amma idan ya zo da sharri qatalnahu bi sayfihi da takwabinsa za mu kafe shi ba za mu ɗauko wani takwabi ba eh kuma dama jaruma su suke magana irin wannan wani da makami zai ce shi ba zai taba makaminsa zai ce da makaminka zan yi maganinka to kaga mu wani ya tsorata shi kenan ya ce don haka ku buɗe masa ƙofa wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dakhilun yuha ilai lokacin da ake ta wannan annabi ana masa wahayi daga baya fa kharaja ila umar bayan wahayi ya kare manzon Allah ya fita hatta laqiyahu fil hujra ya haɗu da sayyidina umar da umar fil hujra a wani abu kaman ɗaki haka kamar a ce ko zaure ko wani ɗan ɗaki shine alhujura shine hujura da muka ambata cikin aya fa akhadahu bi majami'i thawbi wani abin mamaki annabi yana zuwa yana haduwa da Umar tunda dama an ce masa ga Umar ya zo da takwabin sa yana rataye da komai to yadda yake rataye da takwabin nan kun san su sukan zauna redi ne ba za ka san lokacin da suke zarowa ba ai kamar mai kwari da baka ne duk wanda ya iya ba ka sanin lokacin da yake zarowa ya sa hare harba saboda tsaban kwarewa to haka ma za ga wanda yake da wuka in ka samu tsohon mafilatanin da yake kiwon dabbobi ai yadda yake zaro wukansa ya yi amfani da wukan ko wajen yanka wani abu ko wajen kare kansa daga wata dabba ba za ka san lokacin ba saboda ya riga ya saba gama zuwan annabi sai ya tattara umar ya haɗa tufafinsa ya riƙe shi har da takwabin da yake rataye da shi ya tattara shi wato kaman ka shaƙe mutum ka tattara mutum da tufafinsa ya ci kwaikwaye shi wa hama'ilin sau da ratayen takwabin duka ya tattara ki kamar zai daga ki ya buga kenan da maza Allah ya masa haka sun majja ya ba za hu yabzatan kadida sannan sai annabi ya jawo shi jawowa mai karfi ya jawo shi gabansa kamar zai hada shi da kirjinsa faƙala sai ya ce amma an ta muntahiyan ya umar ya ce ya kai umar wannan tsananin da kake wa musulunci da abin nan har yanzu ba za ka hannu ba saboda wani lokaci annabi yakan ya ka jefi jefi in abu ya kai makura to maza Allah yakan dauki mataki da kansa ya ce ba za ka hannu ba saboda ya annabi bai san gaibi ba bai san diraman da aka yi a baya kafin sayyidina umar ya zo wannan waje ba amma tun da ya gaiki da alaman ɓacin rai ga yana rataye da takwabi shi yasa ya tattara ki ya ta amma anta muntahiyan ya umar yanzu ba za ka hannu daga abin da kake yi ba hatta yanzu Allah bika min al-khizi wan nakal har sai Allah ta'ala ya saukar maka da kaskanci da azaba ma nazala bil walid bin al-mughira irin abin da Allah ya saukar ma al-walid bin al-mughira ya lalata al'amarinsa ina wanda aka ce la tuti kullu hallafin mahin hammazin maka'in binamin manna'in lil khair har zuwa karshe kai ba za ka hannu ba sai kuma annabi ya ajiyar zuciya ya ce Allahumma ya ce ya ubangiji haza umar ibn al-khattab ya ce ya Allah ga umar dan khattab na tukuikuye kina rike shi amma Allahumma izzal islam bi umar ibn al-khattab ya ce ya Allah ka ɗaukaki musulunci da shi tunda ya zo ma da niyan abin nan ne gashi an masa addu'a an ƙara masa addu'a faƙala umar budan bakin umar sai ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah ya ce ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle kai manzon Allah wa aslama ya musulunta yana faɗin kalmar shahada sai annabi ya sake shi wa kabbara ahlu dar waɗanda suke gidan kawai sai suka buga kabbara kafin su an kara gafi yanzu kuma kun yi kabbara wa ya sa ku kawai kun ji tsibin abin ne ya kama ku yi za eh suka yi kabbara ahlu dari takbiratan sami'aha ahlul masjid waɗanda suke masallacin kaba sai da suka ji diri suka ce lafiya kuwa lafiya to lalle akwai abin da ya faru saman an ji kabbara haka yanzu duk wanda yake waje ya ji kabbara zai ce eh akwai abin da aka fala ko da lasfika bai kai masa ba to kun je musuluntan umar dan kafa shi ne mala ya ce kana umar radiyallahu an lalle sai dina umar ya kasance za ka kimatan layura wato ma'abocin tsanani ne wanda ba iya fito na fito da shi eh wa kad asara islamuhu dajja bainal mushrikin amma kun ga musuluncinsa sai da ya daga rikici da hayaniya sai da ya ta da ƙura kamar yadda ake fada a yanzu amma asalin dajja shine wato hayaniya sai da ya ta da ƙura bainal mushriki na tsakanin mushrikai wa shu'uran lahum kuma sai da suka je a jikinsu bi zillati wal hawa cewa fa ko ba daɗe ko ba jima musulunci fa zai wulakanta su sai ya kaskantar da su tun da ɗaya ɗaya da ɗaya yana barin tsohon addini ana koma addinin Allah na gaskiya wa kasal musulmi na izzatan wa sharafan wa surura umar dan kasa saboda musuluntan da ya yi sai da ya sanya wa musulmi buwaya da daraja da farin ciki a kai ta murna rawa ibn ishaqa bi sanadin an umar ibn ishaqa ya ruwaito wani labari daga umar dan kasa shi da kansa yace lamma aslamtu yace lokacin da na musulunta تذكرت أي أهل مكة سينتنا ولجدان أمكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عداوة ولجدان أكفي عداوة دا النبي ونمي جدان يفنون عداوة دا النبي قال قلت yace sai na yi tunani sai na ce abu jahal ya ce na san irin sharrin da abu jahal da irin barnan da abu jahal da tutar wanda abu jahal yake yi ma addinin Allah ya ce fataitu hatta daratu alaihi baba ya ce ina fitowa daga gidan kawai sai na tinkari gidansa na je na kwankwasa masa kofa wakala shi kuma da ya fito cikin farin ciki da annashuwa ya ce ahalan wa sahla ya ce madalla barka da zuwa barka da zuwa ma ja abika ya ce me ya zo da kai a wannan lokaci saboda su akwai lokacin da ake kai ziyara akwai lokacin da ake kai ziyara kwarai da gaske in ba lokacin ziyara ba to zai wahala su saurare ka a yanzu kan ma in ka je makka da madina ba ka ce musu za ka je ziyara ba ma ba za su bude kofa ba sai lokacin sallah in mai gida zai fito ya fito amma yanzu kai kana zuwa kawai kofar ma yadda ka gaishe a wangale shiga kawai eh wato an gwada maka cewa mai gidan is available ko yaushe shiga kawai ko ko ba haka bane za a gaishe kiririm yadda ka gaishe a rufe da daddare haka za a gaishe a rufe da rana da je ba ka yi ta kwankwasawa ba abin yayi yawa ba ba za su bude ba tun da yin daya biyu ne za su ce mai yawa kuskure ne sai dai ka sanar da mai gidan ya baka lokaci kuma suka ba da lokaci suna kokarin kiyayewa ka tambayi wanda suke zuwa aikin haji da umra musamman lokacin aikin haji sukan ce muna son mutane ashirin mun shirya musu liyafa ranan kaza lokaci kaza kun ga mutane ashirin din nan kowanne fadakwalan kaza ne guda eh inda za ku je ku ashirin da ɗaya za su ce amma dai mutum ashirin muka ce muku saboda su sun tanadi abincin mutum ashirin ne to kowa za a kawo masa da kwalon kaza a gabansa kawai ga mai yana zuba don an samu mai ci ne yanzu ka kamar alhaji aminu sai ya tashi da kaza guda amma ni zai wahala in tashi da kaza guda to kaga inda zai eh to su har yanzu suna kokarin kiyaye wannan suna kokarin kiyaye wannan amma yanzu idan wani ya zo ya ce Allah ya gata malam akwai abinci da na shirya maka eh sai na ce a to ai yan agaji fa abin da zai ce a babu damuwa su ma su zo me yau kuma abincin an yi daidai ni ne to idan muka je yan agaji duk za da ido su sai ce ku jira eh to waɗansu kuma da yake sayowa ne in kuka ƙara musu mutane ko da ba su zo ba sun turo direba ne za su tambaya mutane nawa ne an samu kari ne eh an samu karin mutum biyar saboda ko waɗansu abokanmu za su ce babu damuwa to kuna zuwa za ku samu mutum biyar ɗin nan ma an musu odan nasu ka ci abinci ka bari in kaga za ka iya tattarawa ka tafi da shi ma ka tattara ka tafi da shi sai dai abin kunya ne abin da zai baka takaici shine dan Najeriya yana rike da daloli da kudi yana da kudi amma Allah tabaraka ta'ala ya yi shi kulika halu'a idan masahu sharru jazu'a eh Allah ya kyauta kana da kudin ka amma kana gudu kana karban sabil wanda kai zaka iya sayan sabil din wa mutane da yawa kawai don ka gana raba fi sabilillahi shikenan man taraka bati suddan fa huwa jahilun sai ka je bari ka je ka bi wani lokaci ma ka je kai ta bata lokacinka ka Allah ya kyauta na saboda haka shi ne ya je ya ce masa marhaban marhaba eh ahalan wa sahala ya ce barka da zuwa ya ce me ya kawo ka wannan lokaci kwala sai umar ya ce mu je yi tole ka ya ce na zo ne domin baka labari saboda baka sani ba ka sani karka ji wai wai na zo ne in baka labari anni kad amantu billahi wa bi rasulihi muhammad yace ni fa nayi imani da Allah kuma nayi imani da manzonsa muhammad wa saddaqtu bima jaa bi na gaskata abin da yazo da shi qala sayyidina umar yace ai ina fada masa haka fa daraba al-baba fi wajhi kawai ya jawo kofa ido na ya rufe kirire wa qala yace qabbahaka Allah ya ce Allah ya muna naka wa kabbaha ma ji ta bihe Allah ya muna na abin da ka zo da shi ya rufe kofa kawai ya shiga cikin gida to a ka'ida kuma idan mutum ya rufe kofa ko ba sakata ba kai saka bude masa ba don kana bude masa doka ce ko zana ya sa kana daga masa doka ce in akwai shari'a musulunci ba za ta barka ba to daga nan za a gane cewa lalle umar radiyallahu anhu bari mu faɗi wata kalma yadda za a gane wato ba karamin takadari ba ne kuma ya yi haka ne saboda me saboda abin da zai biyo baya shi yasa ya ce wane ne ya fi bala'i bari ya je shi da bakinsa ya fala masa to a lokacin ya dake shi mana ko ya shaƙe shi a'a shi bai taɓa tsammanin wannan labari za a fala masa ba to shi yasa sai ya rikita shi sai ya koma ya ajiyar zuciya ya rufe kofa a wata ruwaya ya ce da bai ja ba da zai hada da fiskarsa tun da dama shi ma ya zauna redi dangane da abin da za a yi ya rufe kofa to bayan nan sai ya ce fa ba zai basu haka ba sai da ya dawo gida sai ya ce kai sai ya ce wai a garin makaɗin nan waye ya fi murya dama akwai mutane masu shela aka ce masa wane ne ya ce barin da ya same shi ya je ya same shi ya ce wane ya ce ina jinka ya ce na zo ne in sanar da kai ni ba na karbi musulunci na yi imani da annabi muhammad a yi kawai mutumin zai je ɗauko mayafinsa daman da saura ya ɗauka taji za a yi irin tajin da aka saba kawai sai ya ɗauko mayafinsa bai tsaya ko ina ba sai da ya zo ɗakin kaba yana zuwa ɗakin kaba ya zai tsaya a ɗakin kaba ya ce ya ku jama'a aka saurara daman an ji su irinsu suna magana to akwai babban alamari sai na umar kuma ya bi shi sai da suka je ce ya ku jama'a aka saurara ya ce ina sanar da ku umar ɗan khattab ya ɓalle shi ma ya falle shi ma ya ɓangare shine saba'a sayyidina umar yana ƙasa kaga fa kokari yace kazabta yace ƙarya kake yi ni dai na aslamtu na karbi musulunci ba fandarewa nayi ba kamar yadda kuke fada musulunci na karba dama shi burin sa ya riga ya cika ai in kaga mutum yana boye boye to tsoro yake ji to ta nan za a gane cewa lalle umar dan kasa wato ba kan wallasa bane ne yasa lokacin da kowa ya hijira a lokacin da aka zo hijira kowa yana yi a ɓoye yana sulalewa amma shi ya ce ba zai sulale ba a tarihinsa ko da ke za a ba mu tarihin waɗanda suka yi hijira shi zai da zo ɗakin kaba tukuna ya gama ɗawafi ya yi ban kwana da ɗakin kaba ya ce to ya ma shara ƙurai ya ce ya ku taron ƙurai shawa to ina so in sanar da ku yau zan bar garin nan yau zan bar garin nan zan yi hijira zan tafi birnin madina ga takwabi dama a rate da shi sai ce to duk wanda yake son uwarsa ta sake haihuwan wani ko matarsa ta zamo bazaura ta yi ta kabanta ya ce ya biyo ni fa inni zahibun ilal madina ya ce madina zan je ni ba zan ɓoye muku abin nan ba ga hanyar madina kawai zan bi shi ne aka samu waɗansu masu ɗarau ne suma suka shigo inuwansu suka lambuya eh to ai kaga irin waɗannan wani lokaci ana son su haka ai ba a son a samu yan agaji dukansu sumul sai ka ce lami ko a ce ma musamman mutum ya zuwa wajen karatu kana gengadi eh ai ya kamata a ce a samu mutum wanda yake jarumi haka yake so kowa da irin aikin da zai yi wani lokaci domin ya taimaka wa musulunci ya za yanzu da za mu zo muna karatu hakan nan muna karatu sai wani mahaukaci ya shigo wanda yake bai da hankali da ya zo ya ce kai malam abinda yake fala karya ne kana sake magana zan yi kaza me ya kamata kuma sa eh ko ya zo ya ce ba za a saurari karatun ba ya ta da hayaniya ya shigo cikin masallaci muna karatu lokacin tashi bai yi ba za ku bar za ku bar mahaukacin da yan agaji ne ko ku za ku tare ba mamaki yana daga yatsa haka za ga hantan wani akala a nan bayana ba ba haka ake so ba eh na'am a yau kan sai ka bar mu mun karasa to kun ga ya je ya samu mai fela ya ce ya zo yi fela saboda shi ba ya tsoro to da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya dada ɗaukaka musulunci ta hanyar da ba a tsammani a birnin makka shine labarin da aka ba mu a nan gaba ya ce to abu jahal da ya riga an gama da abu jahal ya fala mu abu jahal ya bar shi cikin damuwa wa zakara ibn al-jawzi ibn al-jawzi ya ambata anna umar radiyallahu an qala umar dan khattab yace kana rajulu idza aslama yace mutum idan ya musulunta ta'allaka bihi rijal sai waɗansu mazaje su zo su dame shi fa yadribuna hu sai ta dukansa wa yadribuhum yana dukansu fajitu ai hina aslamtu ila khali yace lokacin da na musulunta na zo wajen kawuna wa huwa al-asi bin hashim shine al-asi bin hashim fa alamtuhu na sanar da ke wannan paragraph din fa dakala al-baita sai ya shiga gida kawai ina faɗa masa sai ya shiga gida ashe shi da ya shiga gida kawunsa ne sai daga baya ya zo ya ce ina umar din yake ai ya taɓa ɗaure umar kawunsan ya kama ke daure shi amma ranar da ya musulunta ya fal'a masa da ya shiga gida kawai ya kyale sai daga baya ya ce ni kawunka ne saboda kawunka in ka taba shi tamkar ka taba mahaifiyarka ce za ka da shi ne me za ka za ka yi fada da shi ne ko da ko mugun kawu ne ba a fada da shi sai dai a yi hakuri a bar Allah ya yi hukuncinsa to don haka ya tashi ya shiga gida ya ce wa zahabtu ila rajulin min kubara'i quraish ya ce na je wajen wani babba daga cikin manyan quraishawa la Allahu Abu Jahal Abu Jahal fa alamtuhu fa dakala albayt shi ma na sanar da shi shine ya rufe kofa kare kamar yadda muka yi bayani ba ya shiga gida abin sa to wannan bayanin da nayi na mai shela shine paragraph na gaba kuma yana da yawa anan ya kamata mu tsaya kuma akwai ma inda aka yi masa taron dangi don sai na umar din ya sha wahala aka masa taron dangi aka faɗa ma 'yan iska suka taru wani abin mamaki bayan 'yan iska sun gama taruwa shi ma karan kansa da yake cikin gida a tsorace ke kawai sai allah tabaraka wa ta'ala ya je wani babban kafiri daga cikin manyan mutanen makka kawai sai ya biyo ta wajen ya ce ya alaga yin cinciri da nan aka ce ya yi umar ne waɗannan sun zo ne za su gama da umar ya ce akan me ka ce ba ya fandare ya koma sabon addini ba da abin nan ya ce ya fandare ya koma sabon addini shine za su masa wannan taron dangi ya ce ai ba daidai ba ne shine sai ya ce a kira umar don aka kira ya ce duk wanda ya taba ka ya taba ni ya ku jura ku tafi yasa an Allah tabaraka ta'ala ya baka matsayi ya kamata ka bada wani contribution ka bada gudumawa ma addini kana alhaji wane wace gudumawa ka bayar eh kana dan siyasa wane wace gudumawa ka bayar kana dokta wane wace gudumawa ka bayar wajen ci gaban addinin Allah kana ritayiri ka ci gratuity ka dade kana cin fansho wace gudunma aka bayar shugaban kwamitin masallaci ko kuma memban masallaci eh memba a kwamitin masallaci wace gudunmawa ka bayar ya kamata a ce a samu babban guduma wanda mutum ya bayar wanda in ya tuna zai ji hankalinsa ya kwanta ko ya je gaban Allah yana ganin zai samu sassauci saboda wannan abin da ya yi saboda haka kafiri ne ya zo Allah ta'ala ya kare addinin Allah kuma ya kare Umar ɗan kafa da kafiri ya ce ku juya ku tafi kan sake ganin wani alam kuma wannan ya sa suka watse gaba daya har a cikin ruwayan yana cewa da suna ganin kaman hadiri ne ya gangamo ya yi baki kirin zuwa wani lokaci kawai sai suka ga waje fallau waje ya washe to shine darasinmu na gaban insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh